نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عظيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قد اخرج الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه يعني الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ينقوى مسلمين lalle ubangiji subhanahu wata'ala falalarsa ga bayansa tana da yawa rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ubangiji subhanahu wata'ala ya samarwa da wannan al'umma hanyoyin samun rahamarsa da samun gafararsa yana daga cikin hanyoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya wadata wannan al'umma da shi yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata wannan al'umma da su samuwar waɗannan kwanaki goma na farkon wannan wata waɗannan kwanaki goma na farkon wannan wata kwanaki goma farkon wannan wata su ne mafi falala mafi daraja daga cikin kwanakin duniya duka ayyuka a cikin sun fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala akan kowane lokaci saboda falalar waɗannan kwanaki ne ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su a cikin littafinsa mai girma Allah ce wal fajri wa layalin ashr ina rantsuwa da alfijir ina kuma rantsuwa da darare goma malamai da dama cikin magabata suka ce darare goma su ne waɗannan kwanaki goma na farkon wannan na farko a wannan wata مسروق ina cewa hiya afdalu ayyamis sana wato su suka fi falala a cikin kwanakin shekara duka daga cikin malaman da suka fassara wannan aya da cewa ana nufin dara ana nufin kwanaki goma farko na wannan wata akwai abdullahi dan abbas wanda ita ce mafi ingancin magana daga gare shi imam al-bukhari a cikin ingantaccen littafinsa ya fitar da hadisi daga abdullahi da tabbas yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa babu wasu kwanaki da ayyukan kwarai suka fi soyuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar waɗannan kwanaki wato kwanaki goma na farkon wannan wata sahabbai suka ce ya rasulullahi har ma jihadi fi sabilillah annabi ya ce har ma jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da zai fita da ransa da dukiyarsa ya fita jihadi bai dawo ba ko ɗaya ba babu shakka wannan hadisi karara yana nuna irin falala da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗannan kwanaki goma inda suka zama su ne mafiya daraja mafiya tsada a cikin kwanakin shekara gaba daya kuma suka nuna cewa ayyuka a cikin waɗannan kwanaki kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ana nadin kasa wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nadin kamana ladin dukkan wani aiki da za mu yi mai kyau a cikin waɗannan kwanaki goma tun daga farkon wannan wata na zulhijja har zuwa ranar sallah saboda haka sallolinmu da muke yi guda biyar Allah yana nufinta mana na su fiye da kowane lokaci da muke yi su haka nan sallolin nafila da muke yi ubangiji yana nufinta mana ladan su fiye da kowane lokaci da muke yi haka nan idan mutum ya yi sadaka ya sada zumunci ya karanta alkur'ani duk wani aiki da zai yi mai kyau a cikin waɗannan kwanaki goma ubangiji zai ninninka masa ladansa fiye da yadda yake ba shi a sauran kwanakin shekara shi yasa za mu ga magabata sun kasance masu dagewa kwarai da gaske wajen ribatar waɗannan kwanaki goma su yi ta ayyukan kwarai fiye da yadda suka kasance suna yi Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana a cikin waɗannan kwanaki goma. Haka nan Sa'id ibn Jubair wanda shi da ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas da ya gabata ya kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shigo yakan nishinka kokarinsa wajen kiyamun laifi yakan dage kwarai da gaske wajen bautawa Allah da daddare da salloli har ma ake ga kamar ba zai iya turewa ba. ya kasance yana cewa ya ku bayan Allah kada ku kashe kada ku kashe fitilunku a cikin waɗannan darare guda goma wato kada ku yi bacci ku tsaya ku raya waɗannan darare guda goma da zafin Allah ana son yawaita ambatan Allah a cikin waɗannan darare a cikin waɗannan kwanaki goma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijala وعلى كل ذابر يأتين من كل فج أمين يجي ليشهدوا منافع لهم سيأتي ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات وما دنس أن بتسونا ألا أتكم كوانكي سننو كوانكي سننو سوني ولنا كوانكي قوما فداما لنشكل مغباتا سنفسر الأيام المعلومات تجي واسوني لكفركم وانا متى نزل حجة هل هو قوم قوتا الأيام المعدودات الله سبحانه وتعالى يذكر الله في أيام معدودات يلا أنا نفهم أيام التشريق وتقوانا نشاء لنشاء بيو لنشاء أخر ولا ننسوما الله سبحانه وتعالى أمرني أرايس لأبت الله saboda haka ubangiji ya yi umarni da zikiri mai yawa a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda Allah ce tun ma a fi min haiku a fatan nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ألا تئذن كك جمع أيك الحج وتكك سوق لك أربع رانا تقوم كينا ألا تتوكي تأمة ألا كمر يتكي أمة إيا ينكف ما فيه سبب هكا ودنا kwanaki a ayyamin ma'lumat kamar yadda malamai da dama magabata cikin sahabbai suka fassara wannan ayyamin ma'lumat da cewa ana nufin kwanaki goma kamar abdullahi da amur kamar abdullahi da abbas da alhassan albasri da ata ibn abi rabah da mujahid da ikrima da qatada da nasa'i da abu hanifa da imam shafi'i wanda kuma wannan shine kauli mashhuri daga imam ahmad ya tabbata cikin sayyid bukhari ya kawo mana cewa abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance suna fita kasuwa ba don su yi sayayya ba ba don su sayar da wani abu ko su sayi wani abu a sukan fita cikin waɗannan kwanaki goma sukan yi kabarbari a cikin kasuwa don mutane su ji su yi kabarbari tare da kabarbarinsu haka nan muhammad ibn ali muhammad ibn ali shi ne ismul hanafiya ya kasance shi ma bayan sallar nafila ya kan yi kabarbari جعفر الفريابي أسكن للتافل سكتاب العيدين يا ولد لكتاب سندي دقى يزيد بن أبي زياد يكي جواناك سعيد بن جبير da mujahid da abdurrahman ibn abi laila waɗannan dukan su manyan malaman tabi'ai ne yace ko uku ko su ko bi daga cikin su da duk waɗanda muka gani muka yi muka yi muka haɗu da su daga cikin malamai mun ji suna cewa ayyamul ashar wato a cikin waɗannan kwanaki goma mun ji su suna kabarbari sukan ce Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد yana daga cikin falalar waɗannan kwanaki goma a cikinsu akwai yinin arfa yinin arfa yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ‘yanta bayansa masu tsayuwar arfa yakan yi wa mala'iku wato goni da samuwar waɗannan bayi nasa a cikin gobe bayi nasa ga sunan sun zo duk sun yi kura wujida wujida da su ba abin da suke nema ta yarda ta don haka ku shaida na gafarta a wannan ranar ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yi musu bonanzar rahamarsa bonanzar gafararsa babu wata rana da ake ganin iblis shaidan a cikin kaskanci da wulakanci irin wannan rana rana ce mai dimbin daraja domin tana daga cikin ranar farin ciki ga al'ummar musulmi da waɗanda suke mahajjata da waɗanda ma ba su samu damar zuwa hajji ba domin rana ce ta idi ga waɗanda suke mahajjata sannan rana ce ta bautar Allah ga waɗanda ba su samu zuwa hajji ba wani mutum kamar yadda yake cikin sahihul bukhari wani mutum da yahudi daga cikin malaman yahudawa ya ce wa sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya amiral mu'minina akwai wata aya a cikin littafin ku da mu jama'ar yahudawa aka saukarwa da wannan ayar da mun mai da ranar saukar ta zama ranar idi sai na umar ya tambaye shi wata aya ce wannan ya ce ayar ta Allah yake cewa a yau ma amaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wato aya ta uku a cikin suratul ma'idah da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a yau na cika muku addini na kuma cika muku ni'ima ta a gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini yace da mu yahudawa aka saukar ma wannan ayar to da mu bayar da ranar saukar ta zama idi sayyidina umar yace da shi wallahi na san ranar da aka saukar da wannan ayar na kuma san a inda ta sauka wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a filin arfa a ranar arfa kuma ranar juma'a saboda haka mu musulmi tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ranar da aya ta sauka ranar idi ce gare mu arfa idi ce ga mutanen da suke tsayuwa arfa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan ranar juma'a idi ce ga dukkan musulmi a ko ina suke saboda haka mu tuni ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ranar ta zanto ranar idi ce a gare mu saboda haka yana daga cikin falalar wannan ranar a cikinta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidanta wa duniya ya kuma ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shaidar isar da sakonsa ya kuma gaya wa al'ummar musulmi cewa addinin su ya cika cif cif ba shi da wata tawaya ta ko'ina sannan ni'imarsa ta cika gare su babu wani abin da suke nema na ni'imar duniya da lahira da Allah subhanahu wa ta'ala bai musu gatansa a cikin addinin su ba babu shakka wannan ba karamar albishir ba ba karamin albishir bane da wannan aya take dauke da shi sannan kuma gashi aka farlanta aka shar'anta aka shar'anta mana azumin arfa ga mu da bamu samu zuwa aikin hajji ba mahajjaci ba zai azumci ranar arfa ba saboda yawmu arafa idi ne gare shi shi ranar idi kuma mutum baya azumi a cikinsa saboda haka su mahajjata ranar su ce ta idi waɗanda ba su samu zuwa hajji ba kuma don su ma su yi tarayya da mahajjata cikin samun alfanun wannan rana sai musulunci ya shar'anta musu yin azumi a cikin wannan ranar ya tabbata a cikin sai muslim hadithin abu qatada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa an tambaye shi game da azumin ranar arfa yake cewa bisa dukkan tsammani da nake da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan azumi yana kankare zunuban shekarar da ta gabace shi da shekara mai zuwa babu shakka wannan ba karamin ba karamar garaba bace ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi damar azumtar wannan yini guda daya a wannan shekara zai kama ranar alhamis kuma ya dace da wata rana wadda ita ma take da falala a cikin azumtarta saboda ita ce ita ce rana a cikin sati da ake daukan ayyukan bayi ake kai su ga ubangiji subhanahu wataala duk da cewa shi yafi sanin abin da bayan su cike ciki amma akwai lokaci lokaci akan tattara ayyukan bayi a bijirar da su ga ubangiji subhanahu wataala daga mala'ikun da suke rubuta su da haka annabi yake azumtar alhamis domin ya zanto ƙarshen abin da za a rubuta a cikin takardarsa shi ne aikin alheri to kuma ya dace da ranar arfa ga ladar da yake cikin azumtar alhamis kasancewarsa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama to rana ce ta arfa saboda haka wannan rana rana ce mai daraja kwarai da gaske don haka idan mu yi kokari ya ku bayan Allah mu more abin da yake cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki goma kada mu bari su wuce haka nan abin da yake cikin su na ayyukan alkhairi mu yi kokari mu yawaita ayyukan alkhairi a cikin su kowa ya yi bakin gwargwadonsa ya yi abin da zai iya wanda ba zai iya yin azumi ba akwai salloli akwai karatun alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alkur'ani ya zauna ya karanta alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki sai ya samu lada fiye da yadda zai karanta shi a kowane lokaci akwai sallolin nafilfilu idan mutum ba zai iya yin ainihin azumi ba ya sallar nafila ba wai cewa aka sai azumi kaɗai ba annabi cewa ya al'amalu salihu fihinna aiki na ƙwarai a cikinsu don haka dukkan wani abin da sunan shi aiki na ƙwarai idan ka yi shi a cikin waɗannan kwanaki babu shakka kana da riba mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu dace a kuma ma tasma'un wa astaghfirullah al-ali al-azim al-dalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah jira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkin sa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi yana daga cikin ayyukan falala a cikin wannan kwanaki goma akwai yawmun nahar akwai yawmun nahar rana ta goma ita ce ranar sallah ranar da alhazai suke yin mafi yawancin ayyukan hajjinsu a ciki ne suke jifa a ciki ne suke aski a cikin wannan yini ne suke yanka abin hadayarsu a ciki ne kuma ake tsawabul ifada ga wanda yake so ya yi shi a wannan rana saboda haka mafiya girman ayyukan aikin haji ana yin su ne a cikin rana ta goma ita ce ranar sallah shi yasa aka kirawo wannan ranar da yawmul hajjil akbar ranar hajji mafi girma saboda mafiya yawan manyan ayyukan hajji suna kasancewa a cikin wannan yini na goma ga watan zulhijja daga cikin irin abin da aka shar'anta akwai hadaya ga mahajjata musamman waɗanda ta zama wajibi a kansu wanda ya yi hajjin tamattu'i ko wanda ya hajjin kirani ko wanda ya yi bakanci zai yanka hadaya wato akwai hadaya a kansa saboda haka zai yanka abin yankansa sannan kuma sunna ce mustahabbi ne ga waɗanda ba su je hajji ba su ma su yi hadaya a inda suke a garuruwarsu su ma su yi layya a garuruwarsu waɗanda ba su samu zuwa hajji ba su ma za su yi tarayya da mahajjata wajen yin layya a cikin garuruwarsu layya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ba ko da mutum yana da dukiya don bai yi layya ba kada a rika ganin ya saba wa Allah sai na abubakar da umar sukan bar layya duk da suna da ikon su yi don gudun kada mutane su ɗauka wajibi ce abu mas'udul abu abu mas'udul badri yake cewa nakan bar layya duk da ina da halin da zan yi ta saboda kada makocina ya zaci wajibi ce a kaina saboda haka idan mutum yayi ya samu ladan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi layya da raguna guda biyu farare kal masu kahunguna ya yanka su da hannunsa yayi bismillah yayi kabbara ya dora kafarsa akan wato akan gefen dama na fuskar wannan rago na fuskar waɗannan dabbobi sannan an shar'anta ma waɗanda an shar'anta ma duk wanda zai yi layya sunna ce mustahabbi ne kada ya yanke akai fassa ko ya yi aski ko ya yanke wani abu na gashin jikinsa a cikin waɗannan kwanaki goma har sai ya yanka abin hadayensa wannan sunna ce mustahabbi ne kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha kuma abinda ake yankawa su ne bahimatul an'am waɗannan da Allah subhanahu wa ta'ala ce tamaniyatu azwaj bahimatul an'am wato ko dai tumakai rago ko tinkiya ko awakai akuya ko kuma bunsuru ko kuma raguma ragumi ko takuwa ko kuma ainihin shanu saniya wato sa ko kuma saniya waɗannan da su ake laye su ne bahimatul an'am da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallah ala ma yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am da waɗannan ake laye idan ya zanto rago ne ko tinkiya tana ana fara layyar ita lokacin da ta yi wata shida daga wata shida ne abin da ya sama wata shida abin da ya sama amma idan akuya ce ko dan akuya to wannan sai ya shekara idan kuma sa ne ko sa ne ya shekara biyu idan kuma raƙumi ne shekara biyar waɗannan su ne waɗanda ake yin layyar su ana yin ana yankawa bayan sallar idi bayan liman ya yi sallama bayan liman ya yi sallama daga sallar idi daga lokacin ne ake yankawa wanda ya yanka gabanin haka to ya kaddamar kawai da nama ne ga iyalansa amma ba ɗaya ba hadisi ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin bara ibn azib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya yanka kafin sallah fa inda ma zabaha li nafsi ya yanka ne kawai dan ya ci nama wanda kuma ya yanka ba'da salati faqad tamma nusuku to yankansa ya cika wanda yanka bayan sallah to in kansa ya cika kuma ya samu sunna ta musulmi lokacin yanka yana farawa daga lokacin da liman ya yi sallama wasu suna cewa daga bayan yankan liman amma bayan sallar liman ne saboda ba kowane liman ne yake da abin yankawa ba saboda haka idan aka ce an gama sallah to shi kenan sai a yanka to daga lokacin har zuwa faduwar rana ta yini na goma sha biyu yini na goma sha biyu faduwar ranar yini na goma sha biyu waɗannan su ne kwanaki uku rana ta goma da rana ta ainihin sha ɗaya da na sha biyu wannan shi ne abin da ya tabbata daga aikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu wannan shi ne abin da aka samu daga sayyidina ali al-khalifatul rashid yana cewa an-nahru thalathatu ayyam yanka kwanaki uku ne wato kwanan kwana na goma da na sha ɗaya da na sha biyu hakanan ya tabbata da dama daga cikin sahabbai sun ce kwanaki biyu bayan idi kwanaki biyu bayan idi kuma babu wani wanda ya saba musu daga cikin sahabbai saboda haka wanda zai yanka ranar ranar idi wannan ya fi samun falala domin ya samu dace da ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma domin kwanaki goma suna karewa ranar goma za ka in ya shiga rana ta sha ɗaya to waɗannan kwanaki goma sun kuɓuce masa saboda haka yankawa a cikin ranar sallah ya fi lada sama da wanda zai yanka bayan wannan ya halatta ga wanda zai yanka ya ci wani abu daga cikin abin da ya yanka ya aje wani abu ya yi kyauta da abin da ya sawwaka Allah yana cewa fa kulu minha wa at'imul ba'is al-faqir annabi yana cewa kulu wa tazawwadu wa taqu ku ci ku yi guzuri kuma ku yi ajiya ku aje a ciki baya halatta mutum ya sai da wani abu daga cikin naman layyarsa ko ya biya mahauci da ya yi masa yanka ko fiɗa daga cikin wannan naman zai iya ba shi kyauta amma ba zai zama ladarsa ba ya halatta gaman da ya yanka ya amfana da fatar amma ba ya sayar ba yana iya bayarwa a yi masa buzu misali ya halatta amma kada ya sayar kuma ya sani cewa ta kawa ita ce mafificin abin da za a zai zai ainihin mora daga wannan yanka da ya yi Allah yana cewa lan yanala Allah da kumuha wala dima'uha walakin yanaluhu yanaluhu taqwa minkum ba ainihin namanta wato dabbar da kuka yanka ba ko jininta shi ne yake kaiwa ga Allah a'a takawar da kuka yi takawar ku ita ce za ta kai ga Allah subhanahu wataala kuma mu sani ba kowace dabba ce take yi ba sai dabbar da take ta kubuta daga abubuwa guda hudu kar ta zama al'arja wato kar ta zama gurguwa da gurguntaka ta bayyana in tana tafiya za a ga alamar lalle wannan gurguwa ce ba ta ba ta tafiya daidai haka nan banda mai ido daya ballantana kuma makauniya haka nan banda mara lafiyar da rashin lafiyar ta bayyana banda kuma wacce take wato ramammiya wadda ramatta ta bayyana waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta layya wanda yayi layya da dabbar da ta cika take lafiyayya babu shakka wannan yana daga cikin waɗanda suka fi samun ladan layyarsu da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai sun fassara fadar Allah wa zalika wa man yu'azzim sha'air zalika wa man yu'azzim hurumatil lahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub cewa ana nufin abin layya ya zamana an kiwata shi ya kiba yayi bulbul yayi mai kuma ya zanto lafiyayye babu shakka wanda yana daga cikin takawa saboda haka dan dabba kunnanta ya huje ko ya dan gutsire ko ya dan yanke ko jelar da ta dan yanke wannan duk baya hana a yi layya da ita ko rabin tsohonta ya tafi ko guda ɗaya ya tafi wannan baya hana a yi layya da ita sai dai idan ya zanto gurin yana jini yadda zai zama kamar rashin lafiya to wannan ba a layya da ita amma dan wanda ya kare ya bushe ya ta warke ko kuma aka samu huji a cikin kunnanta wannan baya hana a yi dai da ita sannan kuma daga cikin abin da aka shar'anta wa al'umma a cikin wannan rana ta goma akwai sallar idi sallar idi tana daga cikin furudul kifayat wato dole ne tsayar da sallar idi in wasu suka yi sun dauke ma wasu in wasu suka yi sun dauke ma wasu baya halatta a ce al'ummar musulmi a gari gaba ɗaya a garin ba sa sallar idi wannan in suka yi haka duka sun zama masu laifi don saboda sallar idi yana daga cikin sha'a'irul islam a zahira abubuwan da suke nuna cewa wannan gari gari ne na musulmi kuma an fi son a yi sallar idi a musalla ba a masallaci ba a musalla a filin allah fetal ake so a je a yi sallar idi haka sunnar haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita ne bayan gari ya je ya yi sallar idi duk daga masallacinsa nan wanda sallah a cikinsa ta fi ko'ina lada in ba masallaci mai alfarma na makka ba amma duk da haka yake tsallake shi a koma bayan gari don a yi sallar idi wannan ita ce sunna wanda suke yin sallar idi a cikin masallaci to sun rasa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yana da kyau a fita da kowa da kowa kowa da kowa su fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a fita har da mata masu al'ada da ‘yan mata, annabi sallallahu Alaihi wasallama kamar da ke cikin hadisin Hafsa ya ce to waɗanda suke masu al'ada sai su ƙaurace wa wato cikin sahu sai su koma gefe domin su halarci alheri kuma su halarci addu'ar musulmi. Haka annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin hadisi ingantacce da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Tana farawa daga lokacin da rana ta ɗaga gwargwadon sandar mashi. wato daidai lokacin da ake fara sallar walaha daga lokacin ne lokacin sallar idi yake farawa har zuwa gabanin zawali har zuwa gabanin zawali wato idan rana ta yi zawali to shike lokacin sallar idi ya wuce ana san a gaggauta sallar babbar idi wato sallar layya sallar idin layya ana so a gaggauta shi saboda mutane su zo su yanka abin layyarsu su samu har ma su ci daga abin layyarsu amma sallar fitr wato sallar azumi wannan ana son jinkirta ta saboda a bawa mutane damar fitar da zakkar fiddakai sannan ana son a fita wato a saba hanya wajen tafiya da kuma wajen komowa in haka ta samu sannan ana gudanar da sallar idi wato akan yi kabarbari wato babu nafila gabaninta ba a sallar nafila gabanin sallar idi ko bayanta baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai dai ga waɗanda suke yi a masallaci idan har mutum ya shigo masallaci to zai tahiyatul masjid ta kama shi amma idan an yana sunna ne a filin da ake sallah to ba a yi nafila qablaha wala ba'daha sannan kuma ana sallata raka'o'i biyu raka'ar farko da kabarbari guda bakwai da kabarbari guda bakwai tare da kabbara harama tare da kabbara harama sannan ayi kabarbari guda biyar idan aka dago daga raka'a ta daya za a fara ta biyu to ayi kabarbari guda biyar banda banda kabbarar dagowa daga raka'a idan liman ya manta kabarbari bai tuna ba sai bayan ya fara karatu to baya komawa zuwa ga waɗannan kabarbari idan daliman zai manta sai da ya fara karatun fatiha sai ya tuna bai yi kabarbarin ba to ba zai dawo gare su ba saboda sunna ce da mahallin da ya riga ya wuce sunna ce fata mahalluha saboda haka ba zai dawo ba haka nan kai ma mamo lokacin da za ka zo liman ya fara karatu to ba za ka ce sai kai kabarbarin duka ba sai kai kabbara harama domin lokacin ta ya riga ya wuce saboda haka wanda ya riski liman a rukuku kaga kabbara harama kawai zai iya tafi rukuku ba sai ya yi waɗannan kabarbura ba a raka'a a duka raka'o'in biyu zai karanta fatiha sannan zai karanta sura bayan fatiha idan ya karanta suratu sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya a ta biyu to ya zo da abin da yake sunna ko ya karanta qaf a raka'ar farko a raka'a ta biyu ya karanta iktarabat sa'a wannan shi ma ya zo da sunna domin haka ya tabbata cikin sai muslim hadisin annoban ibn bashir sannan ana hukuba bayan an gama sallah ne ba kafin a yi sallah ba sauraron hukubar sallar juma'a wajibi ne amma sauraron hukubar sallar idi mustahabbi ne ga wanda ya samu dama ya zauna ya saurari abinda za a liman zai faɗa na tunatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu dace da waɗannan kwanaki goma masu albarka Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukan da muke a cikin su ubangiji ya yafe mana zanubanmu ya yafe mana gazawanmu al'azammu da suka tafi aikin hajji Allah subhanahu wataala ya ba su dacewa su yi aiki hajji hajjin su ta zanto makabuda da zanto ya zanto hajjin mabrur kuma Allah ya dawo da su gida lafiya Allah ya karɓa addu'o'in su ubangiji subhanahu wataala ya karɓa musu addu'o'in da za su yi wa ƙasar mu abubuwan da suke damun mu a wannan ƙasa na tashe-tashen hankula na kashe-kashen rayuka na lalata dukiyoyi da ake yi na zalunci da wasu shugabanni suke yi wa al'umma da kuma rashin tarbiya da yake ta karuwa a cikin matasa mazansu da matansu addu'o'in da za a yi musu na samun gyara a cikin waɗannan al'amura Allah ya karba Allah ya kawo mana ɗaukinsa Allah ya kawo mana ɗaukinsa ba don halin mu ba Allah ya ba mu damana mai amfani Allah ya ba mu damana mai amfani Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين